إله إلا طاعته وبغض إليهم معصيته وجعل الصلاة قرة عيونهم والدعوة إليه سبيلهم والصبر على ذلك طريقهم والعلم مرشدهم والكتاب والسنة أنسهم وإرضاء الله غايتهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بحبله نجا ومن تركه هلك ومن استنصره نصره ومن دعاه أجابه ومن سأله أعطاه ومن توكل عليه كفى ومن استغنى به أغناه ومن سار على طريقه سدده ومن استرشد به أرشده ومن استعان به أعانه خلق البريات وعلم الخفيات ومدبر ومدبر أمر أمر العبد والسماوات تسبح له السماوات والعرض ومن فيهن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهداية الكبرى والنعمة العظمى فبصر به العمى وأرشد به للغي وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة أما بعد عباد الله حديثنا اليوم سوف نبناها على ثلاث آيات في كتاب الله العزيز الحميد ألا وهي قوله تعالى في سورة البقرة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقوله في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وقوله في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عباد الله فالله يدعو عباده أن يسارعوا وأن يسابقوا وأن يبادروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والمبادرة إلى تحصيل شيء ربما فات بالتأخر عنه وربما ندم من تكاسل في طلبه لا سيما إذا كان الأمر الذي يفوت شيئا عظيما تتعلق به النفوس فكيف إذا كانت الدعوة إلى دار إلى دار خلودها أبدي أيها الناس قد وصف الله جل وعلا خيرة خلقه وهم الأنبياء ورسل ورسل عليهم الصلاة والسلام وتكفل لهم الجنة وضمن لهم برحمته فقال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ما قالوا ضمن السلامة من عذاب القبر وفتنتها وما قالوا نحن من أهل الجنة وما قالوا لن نكون من أهل النار بل سارئوا وخافوا وخشوا أيها المسلمون الكرام النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه مسابقة إلى الخيرات وقلبا للجنة فقام طويلا حتى تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أربع على نفسك, على نفسك فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا يسابق في الصلاة حتى تتفطر قدماه يسابق في الصيام حتى تقول عائشة ما شئنا نراه صائما إلا رأيناه صائما هذا هكذا سبق صلى الله عليه وسلم في كل خير عباد الله اسمعوا إلى مسابقة إلى مسابقة الصحابة والتابعين إلى الخيرات قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من اتبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال ومن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ هذه إلا دخل الجنة اجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة والبلوغ إلى هذه الدر- الدرجة العالية فكان أحدهم إذا رأى من يعمل, من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العبد ذلك العمل هو السابق له فيحزن فيحزن لفوات سبكه فكان تنافسهم في الدرجات الآخرة واستباكهم إليها أما نحن فعكسنا الأمر فصار تنافسنا على الدنيا الدنية وهزوز وهزوزها الفانية ورحم الله حسن البصري يوما قال إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة ويقول أحد السلف إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحدا فافعل قال خالد بن معدان إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه قال سفيان الثوري إذا هممت بأمر من أمور الآخرة فاسرع إليها من قبل أن يحول بينك وبينها الشيطان يقول الوراق في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي كانوا يبيعون ويشترون ولكن إذا كان أحدهم ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء والميزان في يده خفض وأقبل إلى الصلاة قال سعيد ابن مسيب ما فاتتني تكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وما نظرت في كفى رجل في صلاة منذ خمسين سنة والصلاة يا عباد الله يجب علينا أن نبادر لها من حين أن يؤذن المؤذن ونتسابق فيها على الصف الأولى وذلك لما جاء في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا لاستهموا إليه وإذا فقد هذه المبادرة فإنه لن يهمه أصلى في الصف الأول أم في الصف الآخرة أجاء إلى الصلاة مبكرا أم متأخرا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أقواما يتأخرون حتى يؤخرهم الله عباد الله لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بذل المال في سبيل الله سابك أبو بكر فجاء بالمال كله فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لأهلي فقال أبقيت لهم الله ورسوله يسارع عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا فيأتي بنصف ماله يسارع عثمان فيجهز ويعطي وينفق ويبذل ويمد ويزيد حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مع أن الله شهد لهم بالجنة ما قالوا الآن بلغنا البشارة وأدركنا الغاية بل سابقوا وتنافسوا إلى فعل الخيرات عباد الله ومن ومن مسابقة الصحابة أن فقراء المهاجرين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المكين فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا الحديث يدل على مسارعة الصحابة رضي الله عنه وتسابقهم إلى, إلى, إلى العمل الصالح لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إنه ذهب أهل, أهل, أهل الدخول بالأجور لا يريدون الحسد لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدركون به هذا السبق عباد الله فتشبهوا بالصحابة إن لم تكونوا مثلهم فإن, التشب فإن التشبه بالصح... بالصحابة نجاه أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi ya shirya da waliyansa zuwa ga masa da'a kuma ya sanya kin saba masa a cikin zuciyarsu ya sanya sallah ita ce sanyin zukatansu kuma ya sanya kira zuwa ga hanyarsa shine hanyar waɗannan bayin Allah ya sanya haƙuri akan hanyar ya sanya musu kuma haƙuri akan hanyarsa ya sanya kuma ilimi shine abu wanda yake shiryar da su kuma ya sanya littafi Qur'ani da sunna ya zama shine yake kawo musu nisuwa ya sanya kuma neman yardan Allah shine matukar abin da suke bukata ina shaidawa babu abota da gaskiya sai Allah shi kadai yake bayar da abokin tarayya duk wanda ya riko da igiyansa ya tsira wanda kuma ya bar igiyan Allah hakika ya halaka wanda ya taimaki Allah Allah dai duk wanda ya nemi taimako a wurin Allah Allah dai taimake shi duk wanda ya kirayi Allah Allah dai amsa masa hakan nan duk wanda ya roki Allah Allah dai bashi duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa duk wanda ya wadata da Allah to Allah dai wadatar da shi duk wanda ya kasance akan hanyar Allah to Allah dai daidaita shi duk wanda ya nemi shiriya a wurinsa zai shirar da shi duk wanda ya nemi taimako a wurinsa zai taimake shi Allah madaukakin sarki shi ya halitti dukkan halittu kuma shine masanin duk abin da ya boya shine mai jujjuyar da wani al'amarin da ke cikin ƙasa da sama dukkan abin da ke cikin ƙasa da sama da abin da ke tsakanin su suna masa tasbihi ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma manzon sa Allah madaukakin sarki ya ya aiko shi da shiriya wanda take mai girma da ni'ima wanda take mai girma yazo ya ya zo wasu idanu sun kasance makafi annabi su dada min su tabbata a gare shi ya zo ya buɗe su wasu sun kasance suna cikin bata batan da suka yi da son zuciya annabi su dada min su tabbata a gare shi ya shirar da su wasu sun kasance cikin bata na jahilci annabi su dada min su tabbata a gare shi ya sanar da su duniya ta kasance cikin jahilci annabi su dada min su tabbata a gare shi ya karantar da ita amma bayan haka ya ku bayan Allah mu na yau da sannu da mu gina shi akan wasu ayoyi guda uku a cikin littafin Allah wanda yake mabuwayi mai abun godiya ku saurara waɗannan ayoyi su ne kamar haka aya na farko a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake kira yake cewa ku yi rigegeniya zuwa ga ayyuka na kai ku sani duk inda kuka kasance Allah madaukakin sarki zai tara ku zai zo da ku Allah mai iko ne akan komai da faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul Ali Imran Allah ce ku yi sauri zuwa ga neman gafara a wurin Ubangijinku da aljanna wanda faɗinta ya kai kaman faɗin ƙasa da sama kuma Allah ya tanada ta ne ga bayi masu sauransa da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ku yi rigegeniya zuwa ga neman gafara da neman a wurin Ubangijinku da aljanna wanda faɗinta ya kai kaman faɗin sama da ƙasa an tanada ta ne ga wayanda suke imani da Allah da manzannin shi wannan shine falalan Allah kuma Allah yana ba da falalansa ne ga wanda ya so ya ku bayan Allah a wayannan ayoyin Allah madaukakin sarki yana kiran bayansa da su yi sauri su yi rigegeniya zuwa ga neman aljanna kuma sauri da rigegeniya zuwa ga neman wani abu to zai iya yiwa fa mutum ya rasa abin in ya jinkiri ko kuma ya yi nadama ko kuma duk wanda ya kasala bai yi sauri zuwa ga wannan aikin ba to zai iya yin zai iya yin nadama musamman ma idan ya kasance wannan al'amarin da zai kuɓucin al'amari ne mai girma wanda zukata suna ta'allakuwa da shi to yaya idan kuma ana kira ne zuwa ga wata gida na dawwama na har abada ya ku mutane ku sani hakika Allah maɗaukakin sarki ya siffanta annabawansa da manzanninsa wanda su ne mafi alkhairin halittu Allah maɗaukakin sarki ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare su kuma Allah ya lamunce musu aljanna ya lamunce musu rahamansa sai Allah subhanahu wataala ya ce a kansu amma sun kasance suna sauri zuwa ga aikin alkhairi suna kuma suna bauta mana cikin kwaɗayin rahamanmu da sauran azabanmu kuma sun kasance masu kaskantar da kai ne a gare mu wayannan manzanni ba su ce mu ai Allah ya mana ya lamunce mana aminci daga azaban kabari da fitinanta ba haka bai sa sun yi lalaci ba amma sai ba su ce kuma mu ai mun kasance daga cikin an aljanna bane ba su ce mu wuta bara mu taba shiga wuta ba a'a sai dai sun yi sauri suka ji tsoron Allah suka kan suka kanda kansu zuwa ga Allah ya ku musulmi ya ku masu sauraro masu karamci annabi sira da mace Allah su tabbata gare shi shine shugabansu amma yana tsayuwa cikin dare hatta kafafuwan shi sai sun sai sun sun tsatsage saboda yana sauri yana so yayi gaba gaba a aikin alkhairi kuma yana neman aljanna ya tsaya tsayuwa mai mai tsayi cikin dare har sai da matan shi Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ya Rasulullah ka sassauta ma kanka mana shin ma Allah bai gafarta maka zunubanka na gaba da na baya ba sai annabi sira da mace Allah su tabbata a gare shi ce ya Aisha yanzu barin zama bawa mai godiya ba annabi sira da mace Allah su tabbata a gare shi yana sauri yana rigegeniya zuwa ga yin sallah har sai da kafafuwansa suka suka zatsage yana sauri zuwa ga yin azumi har Aisha ta ce ba mu so ma mu ganshi muna azumi sai mu ganshi yana yin azumi haka annabi sira da mace Allah su tabbata a gare shi yake sauri yake rigegeniya zuwa ga ayyuka na alkhairi gaba ɗayansu ya ku bayan Allah ku saurara ku ji yadda sahabbai da tabi'ai suke rigegeniya zuwa ga ayyukan alkhairi annabi sira da mijin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa wani rana masahabban shi yace waye yau ya tashi da azumi abubakar yace ni ne yace waye yau a cikin ku ya bi janaza abubakar yace ni ne waye a cikin ku yau ya ciyar da miskini abubakar yace ni ne annabi yace waye daga cikin ku yau ya ji ya gaishe da maras lafiya abubakar yace ni ne annabi yace wa'annan abubuwan ba za su haɗu a jikin mutum ba face sai ya shiga aljanna kowane ɗaya daga cikin wayannan sahabban yana kokari yana yana iya kokarin shi ta wurin yayi ya riga dan uwansa zuwa ga aikin alkhairi da zuwa kuma zuwa ga neman wannan karamci wanda yake mai daraja ɗaya daga cikin su ya kasance in ya ga wani yayi wani aiki wanda shi ba zai iya ba wanda shi ya gajiya sai ya ji tsoro fa kar mai wannan aikin ba ya wuce shi sai ya ji bakin ciki saboda dan uwansa ya wuce shi sai ya kasance su gasansu a kan neman lahira ne kuma rigegeniyansu a kanta suke yi amma mu sai muka zo muka akasa abin muka yi ofazin na abin da suke yi sai kasance mafi yawan gasanmu da rigegeniyanmu a kan duniya ne wanda take mai karewa da abubuwa na jin daɗin duniya wanda ita ma mai karewa ne Allah ya rahama mahasanul basari yawman wata rana yana cewa in ka ga mutum yana kishi da kai ko yana gasa da kai akan neman duniya to kai rabu da shi kai kai competition da shi akan neman lahira kawai ka wuce shi da can wani daga cikin magabata ya ce inda za ka samu iko a ce ba wanda yake gaba da kai a al'amarin Allah to kai haka kawai haka Khalid bin Mu'dan yake cewa in aka bude ma ɗayan ku wani babin alkhairi to yayi sauri ya je ya aikata domin bai san yaushe da a rufe ba. Sufiyani Sauri yana cewa, idan ka yi himman yin wani aiki daga ayyuka na neman aljanna, to ka yi sauri ka yi wannan aikin, tun kafin fashe ɗan ya zo ya shiga tsakaninka da aikin. Warrak yana cewa ƙarƙashin wannan ayan da Allah subhanahu ta'ala ya ce, ko su mazaje wanda kasuwanci da saye da sayarwa ba ta shagaltar da su dangane da ambaton Allah da saye da sallah da ba da zakka. saboda suna tsoron wata rana wanda zukata suke girgiza ya ce ai sun kasance suna sayarwa suna saye suna sayarwa amma idan ɗaya daga cinsu ya ji an kira sallah kuma ga ma'auni ga mudu a hannunsa sai ya jefar da ita sai ya fuskanci sallah kawai saboda rigegeniya da sauri zuwa ga aikin alkhairi sa'id bin musaib ya ce sallah takbir ya ce kabbara na farko bai taɓa wuce shi ba sama da shekara hamsin ya ce ban taɓa ganin ƙeyan wani a masallaci ba sama da shekara hamsin wato bai taɓa sallah ba sai a sahun farko ita sallah ya waje ba wuri sauri zuwa gare ta tun lokacin da ladin yi kiran sallah mu yi rigegeniya zuwa ga mu yi rigegeniya zuwa ga wannan sallah musamman din samun sahu na farko saboda abin da aka rawaito daga annabi sira da mutane su tabbata a gare shi yace ya ku da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah na falala da kuma sahun farko sannan a ce ba za su samu ba sai an yi kuri'a to da an yi kuri'a amma idan aka rasa wannan sauri da rigegeniya sai ka ga mutum ya kasance bai dame shi ba a sahun farko ya sallah ko a sahun karshe ya zo masallaci da wuri ko daga karshe zo bai dame shi ba gashi annabi shi da da mutum su tabbata gare shi yana cewa mutane ba za su gushe ba suna jinkirtawa har su ma sai Allah ya jinkirta su ya ku bayan Allah lokacin da annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kira sahabbai zuwa ga ciyar da dukiya fi sabilillahi sai ga abubakar ya yi rigegeniya ya zama shine na gaba gaba sai ya zo da dukiyar shi gaba daya ya ce gashi fi sabilillah sai annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce me ka bare ma iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzon shi umar ma yana sauri yana so da ya wuce kowa sai ya dauko dukiyar rabi ya kawo saboda yana sauri zuwa ga aikin alkhairi hakan nan ga Uthman shi ma yana sauri yana rigegeniya zuwa ga aikin alkhairi sai shi ya mayaka ya bayar ya ciyar da dukiyar shi ya kara yana ta karawa har sai da aka ga fiska annabi shida da mutum Allah tabbata gare shi tana kyalli tana saboda farin ciki har annabi shida da mutum Allah tabbata gare shi ya ce kai Usman ba duk abinda Uthman ya aikata daga yau ba za ta cutar da shi ba to tare da kuma da cewa fa waɗannan sahabban an musu albishir da aljanna amma ba su ce yau mu ai bisharan Allah ya iso mana ba mun isa zuwa ga gaya makura shine ko mutum ya ji ai shi dan aljanna ne ba su faɗi haka ba gari ma sun yi ta rigegeniya suna ta kishi da competition akan ayyukan alkhairi yana daga cikin ma abinda aka rawaito na gasan su akan ayyukan alkhairi shine abinda fakire daga cikin almuhajirai talakawa daga cikin muhajirin sun kawo ƙara zuwa ga annabi shira da mutane su tabbata gare shi cewa masu kuɗi sun tafi da lada sun tafi da daraja wanda yake maɗaukaki da ni'ima wanda yake dawwamimi sai annabi ya ce me wannan suka ce ai masu kuɗin nan suna sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi kuma suna sadaka mu ba ma yin sadaka suna ƴantar da bayi ba ma iya yi mu saboda ba mu da kuɗi sai annabi shira da mutane su tabbata gare shi ya ce shi in sanar da ku zuwa ga wani abin da kuka aikata da ku riski da ku wuce ma da ku riski wanda yake gabanku kuma da ku wuce wanda yake bayanku kuma babu wanda ya zama yana da falala sai wanda ya aikata irin abin da kuka aikata kaga dama abin da suke nema kenan sai suka ce bala ya rasulullah eh ya manzo Allah nabi ce ku dinga tasbihi ku dinga takbiri kuna tahmidi bayan kowane sallah 33 sai Abu Salih yace sai sai ga wayannan fakiran sun dawo sun sake kawo kara zuwa ga Annabi shirada da Allah subhanahu wa ta'ala gare suka ce ai ƴan uwanmu mawadata sun ji abin da muke aikatawa da ka bamu wanda za mu wuce su da shi sai su ma suka aikata sai annabi sai da mutane su tabbata gare shi ce to yanzu kan bara ku iya da su ba wannan falalan Allah ne yana bada wanda ya so Uthaymin a karkashin wannan ayan da yake kawo fa'idodin da ke cikin wannan hadisi yace wannan hadisi yana nuni ne zuwa ga ɗan da sahabbai suke da sauri da rigegeniya zuwa ga aikin alkhairi saboda waɗannan da suka kawo karan wurin annabi ai ba wai hasada suka wanda suka kawo karan masu dukiya ba hasada suke musu ba sai dai su ma suna so Allah ya bude annabi ya bude musu wasu kofofi ne na ayyukan alkhairi wanda za su riske su sai sa su ma suka kawo tunda masu kuɗi suna ta yin kaza suna ta yin kaza domin ma a gaya mana inda za mu yi mana mu riske su su wannan shine halin da sahabbai suka kasance kullum su suna so kowa yana so ya wuce kowa ne a aikin alkhairi ya ku bayan Allah ku yi kamancece na da sahabbai ko da ba ku kai kamar su ba domin koyi da su da kamanceceniya da sahabbai to hanya ne na tsira wannan kuma shine ƙarshen tattaunawa mu a yau ina faɗin abin da kuke sauraro ina neman gafaran Allah wanda yake mai daraja mai girma a gare ku da kuma sauran musulmi gaba ɗaya ku nemi gafaran shi lalle shi ya kasance mai gafara ne kuma mai rahama sai abu na ƙarshe da zamu rufe shi ne abin da aka sanar wancan satin ya ce wa ana neman taimako na naira dubu hamsin saboda wani aiki alkhairin da da'ayi to amma a sati ɗaya dai an ce an samu dubu goma don haka har yanzu ana ci gaba da neman taimakon kaga inda sabai ne mutum ɗaya ma zai biya mutum ɗaya da wani kawai ya rike geniya zuwa ga aikin alkhairi sai kaga sai kaga kowa ma sauran sauran ya wuce su kenan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu rigegeniya zuwa ga neman lahira wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah الله أكبر الله أكبر